بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau asabar 26 ga watan Zulhijja shekara ta 6 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 wanda ya je da 23 ga watan Mai 2026 miladiya wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafin Ummatul Ahkam fi ma'alim al-halal wal haram an khair al-anam Muhammad alaihi salatu wassalam mimma tafaqa alaihi shaykhan al-Bukhari wa Muslim wallafan wallafan al-Imam Abu Muhammad al-Hafiz Taqiyuddin Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hanbali muna cikin kitabun zakka babi da iman kamar da ya kulla mana da yake magana akan zakka mun karanta hadisin Abu Hurairah duka guda biyu hadisan abu hurairar 171 yana cewa an abi hurairar radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala alla ajma'u dubarun wal bi'r dubar wal ma'dil dubar wa fi rikaz al khumus قال المصنف الجبار الهدر الذي لا شيء فيه والعجماء والدابة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال رسول الله يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سنو أبيه wani hadisi na abu huraira hadisi da makaranta na farko mun sharhinsa hadisi da mazala yake cewa dabba abin da ta je ta bige ba tare da sakaci na mai gidanta ba to wannan ta bige abin da ba za a biya ba shine juba abin da ke banza haka walbiyar haka wanda ya je fada cikin rijiya rijiyar da ba wai sakaci aka yi ba kawai mutum ya fada to ba za a zo a ce lamuni shi wanda ya haƙa rijiyar sai ya biya diya ba sannan kuma shi ma ma'adani da aka haƙa aka killace wajen mutum saboda tsautsayi ya je fada wanda ma'adanin ya turgude to wanda shi ma ba za a ce mishi dole sai ba za a ce ma wanda ya haƙa din ko wanda suka haƙa dole sai su zo sun sun yi bama ɗin wannan abin da aka rasa ba wa firre kazin homus sai wanzu Allah ya ce duk abin da aka haka aka dace aka cidda wani dami a akala ko dami a cikin ƙasa na wato mutanen jahiliya ko wani mutane da ba musulmai ba ko wasu mutane da an daɗe alama lokaci ya tafi amma kuma sai suka binne wannan dukiyar tasu a cikin ƙasa to abinda kawai mutum zai fitar shi ne alhomus ɗaya bisa biyar shi kuma sai amfani da hudu bisa biyar din wannan shine zakan abu da ke kan wannan qalla aw kafir duk yawan sa duk kankantan sa sai dauke ɗaya bisa biyar ne sadaka da shi ragowan kuma shikenan sai ya ci gaba da uzurin sa da shi abin da zamu tattauna gabanin mu shiga hadisin Abu Hurairah na gaba shine nan duk mun ji magana akan zakka da ababen da suke wajibi sai an ba da zakkan su da abinda malamai suka yi sabani to yanzu abin da za mu tattauna shi ne musamman tunda masu Allah ya ce babu zakka abinda musulmi ya mallaka don amfanin kansa kamar bawa kamar kamar wato dawakai to yanzu dawakan sun zama kuɗi akwai ababe da in a misali wannan ne kayan da ake shukawa ne yanzu kamar kamar rake shi ma za ku ga yanzu ya zama kuɗi sosai haka yanzu ana su citan nan su da yake da suna auduga waɗanda abubuwan duk a yanzu sun zama kuɗi kuma ana samun maɗuɗuwan kuɗi sosai shin ya halatta ga daula imam na musulmai ya ce shi yanzu zai mai shi da waɗannan ababe su zama za a ba da zaka a kansu ko kuwa sai dai a tsaya a kan abin da shi maza Allah ya faɗa to kusan mu dama a cewa ƙidanmu shi ne wato da abin da za ka karanta na nassi na ƙur'ani da kuma sai ka yi ƙoƙari ka yi mashi fasara a iya daidai da gewayen da magabatan suka fahimce shi kawai maza Allah ta'ala yana cewa man shaqiq rasulun ba'di ma tabayyana lahu al-huda Allah ta'ala na faɗa min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira malamai sun suka ciro da wannan aya suka ce wajibi mutum zai fasara komai shi ko da shi a nassin da ya karanta Qur'ani ko sunna ya ga abu a sake yake hukuncin amma sai je bincike ga su sahabbai su musulmai wani abu a sanye ba to wannan wajibi ka dawo ka dawo cikin fasan da malamai da su magabatan suka yi saboda su suka halarci wahayi ai kai baka halarta ba su suka halarci wahayi suka san qarina haliya qarina haliya shine suka san kaman circumstances haka da suka gewaye wannan nasin in kaga nasi an zo an ce talaba yanda mu muka saba nasin a wato da fadi ko kuma a sake to in ka je ka samu magabata su duka sun yi ijma'i ba wai wani sun su ba a duka suka yi ijma'i akan cewa nasin nan ana tana magana wani abu ne a kebe to wajibi in ji abu saka abu saka shatibi a cikin al-muwafaqat da shi da ire-iren sa irin ibn taymiya da sauransu duk suka yi magana akan cewa dole ya koma maganar sahabbai a fassara wannan nasin da shi a taksisin am a kuma yi taqyid mutlaq abin da kawo wannan magana saboda abin da zamu shiga yanzu wani zai ga kamar shi dami za a saba nasi to kusan da magabata zai wahala ma ka samu wani daga cikin sahabbai da suka sabani sun tafi akan cewa halalle halalle musamman abin da Umar ya yi a lokacin sa suka ce halalle mutum zai iya karban zakka na wato bayi in sun yi kuɗi sosai ko zakka na wato al'asil al'asil shine zuma a ranar imamu ahmad ya ɗauko wannan mata wata su dama ai haka zalika zakara wato duk wasu abubuwa da can ba su da kuɗi sai suka yi kuɗi kamar zakan dawakai da a lokacin umar an yi wannan kuma ya shawarci manyan sahabbai duk suka yi kusan ittifaki akan cewa ya halitta a karɓi zakka ɗin a haka kuma Usman ya ci gaba da irin wannan Muawiya shi ma ya ci gaba da irin wannan sai dai kai abinda Ali bin Abi Talib ya gaya masu Ali bin Abi Talib abin da yace shine amma dai irin wannan tunda maslaha ce ta sa a karba sai a tsaye da wannan abin a daidai wannan maslaha kar ya zama a mai da shi rati ya zama kamar wata ka'ida da za ta dinga fallanta ma mutane daga baya wannan shine abin da shi shi shi Ali bin Abi Talib ya gaya ma shi shi shi Umar da Khattab ba mu karanta riwayar insha Allah ta'ala kamar Muawiya wani abu da Ali ya ji tsoro kusan shine abu ya faru daga baya bayan muawiya kuma khulafa sai suka suka dinga kallafa mutane sun bada zakka abin da manzo shi bai nasarta ba har sai daga baya aka sami Umar dan Abdul Aziz shekara ta 99 zuwa 101 ya zo sai ya dawo da abin a daidai lokacin manzo Allah ya ce dama waɗannan abubuwa sahabbai sun yi ne saboda maslaha to yanzu kuma mun ga kuna ne ba kuma da shi shari'a wannan kuma shi ma wata tarbiyyar ce Umar da yawa yana samu a khalifancinsa yayi wasu abubuwa na maslaha ne da maslaha ne ta hukuntar daga baya bayan umar kuma daga baya sai aka zo aka mai da shi shari'a to shi kuma ka'ida shine mai shar'antawa shine manzon Allah mai shar'anta abu shine manzon Allah amma su sahabbai in sun ga wata maslaha to aka tsaya da irin daidai wannan maslaha da saboda haka umar ba shi da dama ya nusa ne kamar masalan da ake ta sabani akan wasu suka suke ta tawili abinda ma tawilin babu zai karɓu ba akan yadda saki yake a lokacin manzon Allah shi ma ga umar yayi ne ya nemi shawarar sahabbai ya ga to maslaha ya hukunta ya mai da shi uku kawai to wannan kaga a wurin malamai shine duk abin da aka yi saboda maslaha to ba zama shari'a wannan shine kaida duk abin da yayi saboda maslaha saboda kuma tushe kawo banna to wannan baya zama shari'a da zai tunkuɗe shari'an da manzo Allah ya rasu akan ta Imam Malik ibn Anas ta hanyar sa Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam da ibn Zanjuwiya duka suna fitarwa da Sulaiman ibn Yasar Sulaiman ibn Yasar tabi'i ne yana cewa mutanen sham sun ce ma abu ubaida abu ubaida amir ibn jarrah abu ubaid wanda muka kawo yanzu shine abu ubaida al-qasim ibn sallam shi wannan tsarin sai imam ahmad ya akwai abu ubaida ɗaya daga cikin al'ashatul mubashirin bil janna wanda abubakar ya so ya ce su zama kalifofi bayan manzo Allah shi da Umar saboda manzo Allah ya ce aminu hadhihi umma abu ubaida wanda a wannan al'umma in ka nemo wani amintacce to ka je wani abu ubaida kawai wannan shi amintacce ne da Allah zaka karatun nan ko dai ko dai ka je waje ko kuma ka saya zaka yi ba ni san tashwishi da Allah abu ubaida al-qasim ibn abu ubaida amir ibn jarrah yana an bashi shugabancin sham da aka bashi shugabancin sham sai suka ringa ba wajensa suna cewa to da Allah mu yanzu dawakai sun yi kudi a wajenmu a karbi sakkan dawakanmu da kuma da kuma wato bayinmu sai ya ki ya ce shi gaskiya ba zai karba ba amma ba zai yi ma umar shine khalifa a lokacin ba zai kai ma umar wato wasiƙa da umar ya ji sai ce shi ma sai ce a'a ce a'a a dai tsaya inda ba zala ya tsaya sai sun ƙara damun sashen na kuma sai ƙara damun umar ɗan haɓɓa sai umar ya ce to idan suna so su suke kwaɗayin samu lada to shi kenan ka karɓa a garin amma kuma tun da akwai talakawa a garin kuma kamar talakawan garin wannan shi da abin da malik ya ce ya ce ai ya ce fa khudha minhum warzuha alaihim ka karba amma sai ka mayar musu da shi ka mayar musu da shi malike cewa ai ala fuqara'ihim wato ka mayar da shi akan akan wato matalakawan su wannan hadisin mursal ne mursali ne sahihi wato Suleiman ibn Yasar shi kusan a lokacin sai na Uthman ne yayi waya sosai so lokacin Abu Ubaida Abu Ubaida ya rasu shekara shekaran da aka yi ba'una amawas wannan annoba ta amawas da aka yi sai aka ce Abu Ubaida kaga sai an san wane ne amma dai da yawancin malamai sun karbi wannan musulun nasa saboda su shawahi da suka zo a wannan babi banda wannan ruwayar akwai ruwayar abu ubaid al-qasim ibn sallam da yake rubutuwa daga al-thawri ibn zanjawiya yana rubutuwa shi kuma daga isra'il ibn yunus ibn abi isaq as-sabi'i dukkan su su biyu al-thawri da isra'il suna rubutuwa daga abu isaq as-sabi'i daga mas'ud ibn al-mu'tamir daga shaqiq ibn salama abu wa'il cewa umar bin khattab ya ce ma mutanen madina ya alal madina ya ku mutanen madina la khaira fi mali la zakka ba fa alkhairi a dukiyar da ba a bada zakan shi wa inna ammata malakum al-yawma ar-raqiq wal khair amma ga da galiba abin da kuke da shi dukiya wanda yafi kowane tsada a yanzu shine su ya bayi da kuma dawakai faj'ala fi ma balaga az-zar'a min 'abdin aw amatin dinaran aw 'ashata dirahim wa fil khayl 'ashata dirahim wa fil baradin 5 dirahim shi kenan sai ya sa ya ce duk abin da ya kai kaza kaza kaza na wato bawa da kuma baiwa to za a ba da dinari ko kuma a ba da dirhamai guda goma da abin da kuma ya kai wato wani adadi na na wato dawakai to za a ba da dirhami guda goma shi ba shi ma da abin da ta albarabin shi ne wato su wani nau'i na wato dawakai da ake hawan su ya ce hamsin da rahim su ba to kaga wannan sinadar sayi wannan isnadin sahihi ne shaqi ibn salama abu wa'il ya daga cikin muhadaramai da suka riske zamanin manzon Allah da kuma sauran wato khalifofi baki daya sannan kuma banda wannan ruwayan akwai ruwayan da shi ibn zanjuwaya da shi abu ubayd al-qasim ibn salam suke tarwa har ila yau ta hanyar abu isaq as-sabi'i daga harith ibn al-mudarrib al-abdi cewa mutanen masar su ma kaga can an ce sham nan an ce mutanen madina kuma an ce mutanen sham mutanen masar don ka san a lokacin abin ya ana tattaunawa su ma sun sun ce kan asabna qura'an wa raqiqan wa inna nuhibbu an nuzakkihi yace ai mun samu dawakai mun sami wato mun sami bayi muna son bar zakkan su sai Umar yake ma fa'alahu sahiba sahiba ya qabli fa fa'alahu fa fa'alahu to ni dai wato mutane na dai ba su yi ba gabani na ballen aikata shi ji umar kenan wato yana nufin manzo Allah da da Abubakar hatta ushawir to sai dai na shawara ba shawara ashabu Muhammad sai je shawara da sabon manzo Allah ta qalu hasan suka ce eh yayi to kaga wannan shine abin da muke magana da abin sahabbai su suka gani to dole ka fasara wannan ganin nasu da kuma abin da Qur'ani yanzu ko sunna ta zo wa sakata ali ma sai ali shi sai shiru sai ali bai ce masa komai ba faƙala sai ce alatu kallim ya abul hasan ce ba hasan kama za ka yi magana ba na ji kai shiru ƙala kar a shara alaika a sahabuka wa huwa hasan ya ce eh sahabbanka sun ga baka shawara kuma abu ne mai kyau in lam yakun jizyatun ratiban ratiba yu'khaduna biha wa'daka yace kawai dai abinda nake gudu kar ya zama kamar wata galla wani wato ka'ida ta musamman da za a danga karba bayan baka ne da ka'ida saboda wannan maslaha ce ta za mu karba to mu tsaya akan maslaha wannan shine abinda Ali bin Abi Talib ya wato ya gaya masa sai shikenan Umar ya dinga karban dirhami goma a dawakai da kuma wato dirhami goma a abinda aka samu a wato bayi da sauransu da sauransu sannan kuma akwai ruwaya da ake ruwaitowa wannan duk ruwayoyi ne da muke kawo saboda a fahimci abin ya yawaita a lokacin magabata an karba wa'annan din haka yanzu idan daular ta zo kawai abin da za mu ce daular ka ta yi shine ka ta sa mutane ka'ida kuma ta bar abin ya zama ta tsawuci ko kuma in akwai bukata da ce to bukata ce ta sa za mu karba a yin bukata ta zama ma akwai bukata za a je jihadi ko wani abu ya halatta daular daular ta ce kowa ya kawo kuɗi ya halatta to balle kuma maganar zakka wannan babu babu babu wata matsala insha Allah ta'ala akwai ruwaya da ake da shi wanda Abdurrazzaq As-Sana'ani Al-Baihaqi Ibn Zanjawiya Ibn Abd al-Barr Ibn Hazm al-Zahiri suke ruwaitowa ruwayar Amarrat Ibn al-Hasan da yake ruwaitowa ta tabiye ce da shi ma yake ruwaitowa cewa a zamanin Uthman bin Affan an samu irin waɗannan irin waɗannan wato ba da zakka da aka yi sai kuma ruwayar Muawiya Muawiya ibn Abi Sufyan Muawiya ibn Abi Sufyan shi ya shi ya ba da wannan shi ma ya ce ya ta cewa a karɓi wannan zakka din to amma dai shi da ya ce a dinga karɓar wannan zakka daga baya bayan baya na kuma sai aka mai shi ƙa'ida inda Ali bin ya faɗa wannan shine riwayan az-zuhri shi kuma az-zuhri shine yake faɗa wannan magana yace wa balagana anna Uthman farada ala ahli al-badwi fi kulli farsin dinaran aw shatayn labari ya iso mana wato cewa Uthman ya ya azaba mutanen mutanen wato kayaku cewa dai yayin da suke duk wanda yake da doki to yana da kuɗi to ya kawo dinari ko kuma ya kawo wato tumakai guda ko awakai guda biyu wannan haka ibnu zanjuwiya shi da Bahawi da ibnu Abdul Bar haka kuma shi ma kuma ya ƙara faɗa shi ibn shafi yake cewa kana muawiya akhadha min al-muslimin fil khayl wa raqiq sadaqa shi ma muawiya aka yarda karban wannan sadaka din inji az-zuhri hatta sakhlafa umar fa radda dhalika kullahu sai lokacin da umar dan abdul aziz ya zama ya samu kalifanci daga baya sai ya sai bi amfani da da wannan abin da shi muawiya ya rika yi ba saboda wataƙila ya ga ya ga mutane sun sun canza ruwayan wacce da muka kawo na amarat ibn al-hasan riwaya ce da yake daga ya'ala ibn umayya yake cewa abdurrahman ibn umayya dan uwan ya'ala ibn umayya ya sayi wato ya sayi ya sayi wato ya bada mi'at qalus wato kusan wato raquwa 100 akan wani doki da ya gani a Yaman ne aka aka ya faru raquwa 100 ya bayar akan doki ɗaya da ya gani to da ya je kuma wai a haka ma sai ke ganin da kai 100 kawai aka bashi akan to gaskiya shi an cuce shi shi sai je wurin Umar kai Umar kace awu ka ce yanzu rikin ba wato tsada yake a wurinku to kuma ina karba a raƙuma kuma na karba a wato dawakai to gaskiya za a rika karba a dawakai to wannan duka rawayin da suke nuna cewa kun ga daula tana da dama daula tana da dama abubuwan da ake akwai kuɗi in yanzu ba mai daula mu ce kamar mutane suna dama abinda kake fitarwa na wato kaso sukar shugaken haka zake wanda to babu laifi mutum in ya ga abin ina kuɗi sosai ya zama kuɗi sosai to ba laifi ya fitar da zakka ya fitar da zakka adadin abin da ake ake fitarwa ne ko shiri ko abin da ya kama da wannan ya fitar Allah ta'ala insha Allah da ba shi lada haka kuma duk wasu abubuwa irin su audu da waye da in suka kuɗi da yawa sun yi kuɗi to su duk waɗannan babu laifi ko da daula ba ta ce ba in kuma daula ta faɗa to wannan wani abu ne da ya kamata a yi daula wato ladabi sai dai ita kuma daula sai a faɗa da cewa kata kai da ka'ida kuma da yayin mutane suka ji sun gaji ko suka ga suna nema su dinga magawace tutsu da yawa to wannan sai a kyara mutane jin da amma ba asalinsa ba wajibi ne ba wannan shine fahimtar magabata to a sai hadisi na gaba hadisin Abu Huraira hadisin Abu Huraira Abu Huraira yake cewa ba'atha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Umar ala sadaqati fa qila منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله الصدقه ko kuma mana'a ba zai ci a sadaka din ba shi abu huraira ya rawaita cewa mazala ya aika umar wato umar kamar zama shine shugaba nan ba zuwa su karɓa sadaka ala sadaka ya zama shine shugaba ba su karɓa sadaka da shi da mutanensa faƙila sai aka ce mana abinu jamil sai aka ce mazala to ibnu jamil dai ya hana zakka bai bayar ba wa khalid bin walid khalid ma bai bayar ba wala abbas da kuma abbas abbas sun kuma wa amma rasulullah baffan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sai an faɗa eh to ai kaga aka faɗa kaga sai a san da wa ake magana an ce dai ibnu jamil shi bai bayar ba shi Khalid shi ma bai bayar ba Khalid ibn Walid shi ma baffa mazala al-Abbas shi ma dai bai bayar ba fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai mazala yace ma yaqim ibn jamil illa an kana faqira fa aghnahu Allah to ibn jamil kuma yake bayarwa ba ba ko ba abin da yake tsana shi ibn jamil face da tan matalauci ne kawai sai ubangiji kuma ya wadatar da shi kuma Allah ya wadatar da shi kuma kana neman kai ka butulci ka bayarwa eh kaga mazala ba zana sai ya bashi uzuri ba shi kuma ya ce amma khalidun amma shi khalid fa innakum tazlimuna khalidan yace kuna fa zalunta khalid faqad wa qad ihtabasa adra'ahu wa atadahu fi sabilillah mutumin da yaje duka wato dirbin sa abinda yake kamar shield din sa me sunan sa da Hausa shield abinda ake ake kan fada da shi eh garkuwa na yace garkuwa yace duk wato garkuwansa da kuma kayan fadansa abin da ya tanada saboda jihadi ya aje saboda Allah ne to kuma ko a ce kuma ya yaki bar zakka a da sake dai ku je ku duba wannan ɗaya daga cikin fasar da malamai suka yi kenan zamu zo mu ji fasar da malamai suka kare yi a gaba wa amma abbas yace to shi amma dai abbas bai alayya mithluha yace to wajibin zakan abbas a wannan ruwayan nan abinda suka faɗa shine wato wajibin zakan abbas a wajibin zakan abbas tana kai na na muna maganan mazala na cewa amma khalidun fa innakum tadlimuna khalidan amma dai khalid kuna dai zalunta khalid wa qad ihtabasa azra'ahu wa atadahu fi sabilillah alhali kun san cewa Khalid ya wato tsayar da garkuwoyinsa da kuma kayayyakin yakinsa saboda Allah sadaka irin wannan ba za a ce ya hana zakka ba wa amma al-Abbas amma shi Abbas fa hiya alayya wa mithluha wannan wannan riwaya kenan za mu zo mu magana akan tattauna malamai akan wannan riwaya wannan lafazi ta tabbata ko ta tabbata ba abinda manzo Allah ya ce anan kamar da malai ya kawo ce zakkan Abbas fa hiya alayya tana kaina wa mithluha da kuma ninkin abin da shi yake kansa yake bayar wato ni zan biya zan biya na san da kuma ninkin ta kuma qala rasulullah sai mazalla yace ya umar ya kai umar amma sha'arta anna amma rajul sinu abi baka sani ba shine amma sha'arta sha'arta amma alimta baka sani ba anna amma rajul cewa wato baffan mutum sinu abi tamkar babansa ne sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imamu al-bukhari imamu muslim imam abu dauda imamu nasa'i imamu ahmad cikin al-musnad duka sun fitar da shi ta hanyar abdullahi ibn zakwan abu zinat daga al-arash abdurrahman ibn hurmus daga abu huraira abu huraira ya faɗi wannan hadisi yadda kuka je sai dai wannan lafazi da mala ya kawo lafazin muslim ne da kuma lafazin abu dauda bukhari ba haka ya fitar da shi ba musamman saboda wancan lafazi na ƙarshe da matsala aka ce ya faɗa fahiyya alayya wa mithluha akwai tattaunawa malamai akan haka ne matsalar ya faɗa ko kuwa a abin da saboda haka kun ga ashe a cikin sahihi waɗannan littattafai guda biyu ba a da matsala akan ingancin sukutun su hadisan ba a da matsala kan wannan wannan galibi malamai sai daga san cewa sun tabbata amma kuma wannan baya hana a samu lafazi guda daya a ce wannan lafazin ana tsammanin cewa lafazin wani da ya fi tabbata ba wannan ba shi kuma musulun sai ya kawo shi musulun shi ya kawo shi wani bukharin ya fi tabbata misali kuma bukharin ya kawo sai ce amma na musulun ya fi tabbata wannan lafazin dai ita kadan ja layi a kanta wannan ana iya samun wannan abu ne sai ne dan malamin to wannan kaga baya tun kuɗi asalin inganci din zai tun kuɗi asalin inganci illa iyaka dai a magana ce na beye hakikari a daddare a kekere kekere a kalailace a ga menene asali manzo Allah ya faɗa da bangaren hadisin farko in kun lura cewa haka yi ba aka rasulullahi umar ala sadaka mazala ya aika umar ya zama shugaba ala sadaka akan wato sadaka wato sadaka a saboda a cikin hadisin an sami ibnu jamil an sami khalid ibn walid an sami al-abbas ba su ba da zakkan ba wasu daga cikin malamai suka ce to gaskiya su suna jin wannan ba zakka ce ta wajibi ba ba zakka ce ta wajibi ba ibn qassar al-maliki ibn qassar al-maliki daga cikin malaman malikiya sai ke cewa al-al yaqu annaha sadaqatu tatawwu ni abin da ya fahimta na fahimta sadaka ce ta tatawwi sadaka ce kawai wannan لأنه لا يظن بهؤلاء الصحابة أنهم منعوا الفرض saboda ba zai yi a ce amma ce waɗannan sahaba a ce sun hana cikin ba da zakka na faradi ba a da hukunuwa bayan da malamai suke saurin ba ma sahabbai uzuri har abin da ma ba to uzurin da kake bayarwa mata kallufi da amma kuma malamai za ka sa ta kokarin ba sahabbai uzuri sahabbai da uzuri saboda sun riga san cewa Allah ta'ala ba zai wanke su a banza ba Allah ta'ala ba zai wanke mutum ba sai face sai ya ya fi sanin ma zuciyarsa cewa shi wakake ne to sai dai malamai basu karbi wannan abin da shi ibn ibn qasarin ya faɗa ba kamar yadda al-hafiz ya faɗa kuma magana zai zo a gaba kuma abin da ke ƙara tabbatar da cewa wannan zakka zakka ce ta wajiba zakka ce ta ta ta musahabi ba kamar da shi ibn qasar yake faɗa saboda ruwaye da suka zo ta wasu bangarori akwai ruwaya ibn jurayt munqati'ati akwai ɗan datsewan isnadi dai amma sai ya ce naddaban nasa fi sarq abu zalla sai ya sanya mutane suka tashi saboda su je su karɓo zakka kaga da abin da ake cewa aka tashi sai dai abin da ke da wajibi amma abin da na taɓa wuce galibi akan akan harraka mutane ne kawai zo su kawo sallaci ba aka fiye ba amma haka shi na matsala sai aka ce ya lissashe da mutane cewa lalle lalle a zo a je a karɓo wannan zakka da sai dai za mu ji me yayi malamai suka yi fa na fasar na malamai suka yi a da wanda aka fara aka ce fa qila mana ibn jamil ibn jamil ya hana bara zakka ibn jamil ba a faɗi sunansa ba wasu daga cikin malamai sun kokari kamar da alhafiz ya kawo yake cewa sunansa abdullahi to dai duk ba da wani tabbas ibn jamil haka yazo a cikin ruwa sai dai yazo a cikin musannaf ibn abdul zaka sanani riwaya ibn jurayj wanda ya ruwaito yake cewa udithu hadithan ufiya ila abdurrahman al-a'raj an abi hurairah sai ya faɗi cewa an ba an labarta mu ibn jurayj mudallis ne ya ce an ba shi labari ba a saurin karba to amma tunda ruwayan ta zo ta wasu hanyoyi wanda babu da yake ana iya istinasi sai ce sunan mutumin Abu Jahal ibn Hudhaifa Abu Jahal ibn Hudhaifa haka ce sunan mutumin shi Abu Jahal ibn Hudhaifa a to a nan kaga aka ce an hana daga cikin abinda malamai suka yi ma Ibn Qassar ta'aqqubi suka cin duniyarsa akai suka ce wannan magana da ya faɗa ba daidai ce ba da yace sadaka ce ta tsawu'i suka ce ai ma mana'uhu jahdan wa inadan wadannan ba sun hana ne saboda wato kokarin su ce su ba su bayar da tsaba girman kai da kuma a amma ibnu jamil shi ibnu jamil inna faqad qila faqad qila annahu kana munafiqan da can an ce ai ba musulmin kirki bane munafiki ne thumma taba sai ya tuba ba da zalika bayan nan to kaga bayan ya tuba kuma sanadiyan musuluncin sa inji malamai shine wannan kudade da manzon ya lallaba zuciyarsa to ka kai da aka zo ta sanadiyar kuɗin nan ma aka baka kasa ma kuɗin da zaka bada zakka kuma a zo a ce za a bada zakka kuma kai kai mai ragas to dole maza Allah kan samu sharishi yace a a to kaga wannan ba kowa kai ba ba bai kiya bada zakka ba kawai sai face kawai an azata shi Allah ya azata shi bayan shi wakili ne kuma yanzu kuma ya zo yana ina ma Allah mutunci to wannan shine a shi amma Khalid suka ce fa kana muta'awwilan shi Khalid da shi da Al-Abbas tawili suka yi tawili suka yi zamu zo mu ji tawil da malamai suke magana waɗannan malamai a waɗannan sahabbai sun yi magana a sai da yanzu sai magana wata take ɗan kaushi akan shi mai yar kaushi akan ibn jamil yace ma yanqim ibn jamil illa an kana faqiran fa aghnahu Allah yace wannan shi ake kira ta'kidul zammi ma yashbihu madha a balaga balaga akwai wani abu da larabawa suke da shi da suke cewa karfafa karfafa wato kamar kushe da abin da ya kama da yabo farko za ka kawo ta jumla ce kamar yabo za ka yi sai ka kara kushe shi baki daya a to kaga anan ai aka ce ba komai sa ya ki ba sai ka tsamman za a bashi uzuri sai aka ce amma da tan fakiri na kuma sai Allah sai kuma yayi Allah yayi Allah ruwa to kaga kamar an kushe shi ne ai wannan shine ta'kidul dhanbi ma yashbihu al-madha a to kaga wannan shi sa mazalla bai bashi uzuri ba ya zama wato ya saboda ya nuna kamar yana kwaɗayin abin hannunsa to kuma wannan abin da za mu yi zato da wannan shi bawan Allah ibn Jamil shi ne wannan ya faru da shi ne a farko farkon tubansa to kuma dai yayin da mutum ya zama hadithu adin bi kufrin a lokacin ya tuba to kaga rama sai an dade karatun ya je sai an dade karatun ya je yana zai san kuɗi ne yana san abun hannu daga baya kuma insha Allah ta'ala yana halin sa ya gyaru saboda Allah ta'ala ya riga ya wanke su abin da za mu tsammani daga baya duk wannan abubuwa ya gyaru bal ma wannan zakka ma abin da za mu tsammani shine mazala ya ya kasar aka karbo wannan zakka din an ga mishi ban fara saurara ba tunda zakka zakka wato gwamin sallah ce ba a tsayawa a ce za a tsaya ana sallah ba wani dan dan yana wani runto ko sabon musulunci ne kowa yake sai ya fitar da ita saboda haka wannan shine abin da zamu zato da shi wani ibnu jamil radiyallahu ta'ala anhu wa arba cewa ko da a yanzu wannan ruwayan ta zo ta nuna mana cewa yayi yayi ruwa to amma kuma ko shakka babu tarbiyyar da mazala zai masa nan gaba da kuma wato kasancewa babu wani malami irin manzo Allah mun tabbatar wato ba zai zama ya cigaba zama maroki ba dole zai cigaba da bayarwa wannan shine abin da za mu fahimta kuma sannan Allah ta'ala ya riga ya wanke su saboda haka inda akwai sauran uratu da Allah ta'ala ya faɗa na birshi ibnu jabe kuma wataƙila wannan shi yasa ma su kansu shi kanshi abu hurairah da sai ya saka sunansa kaga ibnu jamil aka ce ai an kiyarda ma a faɗa sunansa sosai can aka ce shi ma abu jahal ibnu hudayfa aka ki faɗa aka kiyarda a faɗi asalin hakikanin sunansa saboda wataƙila an faɗa hakikanin sunansa wanda ya tsaya yana bin sa wanda ya daga ce kuma suyi na wato sahabbai mazana sai cewa amma khalid amma khalid shi kuma fa innakum tazlimuna khalidan ku ne kuna zalitan khalid ne saboda shi ihtabasa adra'ahu wa atadahu a wata riwaya wa atudahu da abu ne guda daya al adra jami ne na adr shine duk wani abin da ake garkuwa da ake amfani da ita wajen wato kara fada kusan a lokacin waɗannan abubuwa su ma duk abubuwa ne wanda suke bukatar kuɗaɗe sannan kuma sai al'ata da wasu abubuwa da ake ajiye su saboda tun daga dauki da sauran abubuwa da ake bukata nan zuwa jihadi to shi a nan wannan ruwayan abin da ake magana shi ne wato khalid bin walid yayi hamsin waɗannan ababe saboda Allah to shi ne malamai suke tattaunawa mai matsala ne yake magana tunda ai magana zakka ce me ya hada dan ya ya ya aje waɗannan saboda saboda zai je jihadi da kuma in ba da zakka zakka ya wani abu ne na wajibi kamar da jihadin ma wajibi ne to me matsala yake magana a nan lafazin alhamsu a yare ko hubusi dai yana magana wato alwaqaf waqafi waqafi da muka saba din ne waqafi da da ake a shari'a to anan da yake cewa ahbasa adra'ahu wa atadahu abinda ake magana ya sanya waɗannan ababe sun zama waqafi fi sabilillah waqafi fi sabilillah to sai malamai suka yi magana akan wannan waqafi ne waqafi ne Khalid manzo Allah yake cewa yayi haike basa akan haka Imam Nawawi sai ya faɗa cewa a waƙafi ne na shari'a ya tsere su ya ce za a dinga amfani da waɗannan abubuwa na wato yaƙi saboda Allah ya yi a lokacin gabanin wannan dukiyar ta zama tana ƙarƙashin shi har shekara ta mata ƙawanya shi kuma da aka zo su kuma su umar sun cewa yana da waɗannan abubuwa wanda in har za su iya ba da lissafin zakka sai shi suka ce sai ya bayar shi kwace ba zai bayar ba saboda shi a fahimtar sa wannan dukiyar ba dukiyar zakka ce ba saboda ai ya riga ya keɓe ta ya ba da tafi sabi da ya ce wannan na jihadi ne to tunda ya riga ya keɓe kuma ba wai sai da ya keɓe wani sai da jihadi sai da wata shekara ya ma wannan dukiyar kawanya ba a gabanin wannan lokacin ne in ji annabi ya aje wato ya keɓe saboda saboda jihadi sai kawai su kuma suka suka ce sai ya hada da su duka an an wato an aika mai zafi shi kuma sai da ya ce shi an bayar duka kuma da kuma halin da Umar na fa abokan juna ne ba amma ba sawara ga da shari'a a wanda ɗaya daga cikin wajahi da annabi ya kawo kenan akwai al-itiyubi akwai al-itiyubi a cikin at-tajjaj din sa sai ke cewa kuma zai iya yiwa Khalid anan ya tsere dukiyar ne da ya tsere dukiyar wancan dukiyar sai zama ragowa abin da ke hannunsa ko ba su kai nisabi ba da ba sai an hada da waɗancan tutun da sai an hada ni kuma wancan dama na yi wakafin su to dan me za ku matsa sai na ba da zakka shi ne a nan da aka zo ta maza Allah maza Allah ya wato yake ba shi uzuri wasu daga cikin malamai sun faɗa cewa a da iya ya yi wakafin dukiyan ne saboda fukara saboda ya yi wakafin dukiyan wakafin dukiyan ya ba wato talakawa a matsayin zakka gabanin su umar su da suka zo suka ce shi ya fitar kafin akan maza Allah wannan ibn idan ya faɗa wannan wata an fahimci maganar da suke faɗa yake za ka yi wa da idan da ake magana ihtabasa ai ihtabasa ma lahu lil fuqara'i zakatan ya aje dukiyar ya keɓe shi don ya ba waɗannan bakirai zakka da su umar suka zo suka ce sai shi ya fitar gaskiya shi umar kuma sai koma da shi da mutane sai ce to gaskiya Khalid shi ya ce ya fitar maimakon ya ba al'ada ya kawo ma shugaba wanda kuma dama wannan shine ka'ida ka'ida ba ka kai kake fitar da zakka ba ai ba za a amintu da kai ka bar zakka kai kadai ba to sai shi kuma Khalid yake cewa ya riga ya fitar shi kuma Allah sai ya sai ya bashi uzuri akan wannan wannan ɗaya daga wasu daga cikin malamai sun faɗi sun faɗi haka sai dai abin da ke magana mafi inganci a fasan da malamai suka yi shi ne wata amfani da zahirin lafa hadisin kawai cewa khalid ibn walid abin da ya faru ya sanya wato diridinsa wannan da yake da suna garkuwoyinsa da kuma kayan faɗansa lilkinya ne ai da mun yi magana cewa amwalul qinya ba da shi da mazalla na ya faɗa cewa babu zakka akan bawa da dawakai ba da kai me ake da su ba jihadi ake da su ba dan amfanin kansa da kuma amfanin fitansa to shi Khalid da ya gano sai ya ce ai shi dukiyarsa amwal qinya ce ba ba ba amwal ce annamiya ba ba dukiya ce da ai ta ce ta yi ciniki ba shi dukiya ne da ya aje dan dan ya je dan ya je ya jadi bisa bai dai shi ne manzo Allah yake cewa to ya ku zo ku ce sai ba ku zakka bayan shi dukiyarsa dukiya ce alqinya alhali kun san cewa kuma daga cikin sunnan da muka faɗa shi laisa alal muslimi fi abdihi wala farati sadaqa to wannan kaga fasar ta fitowa fili ta fi kyau a ɗauki fasarar haka saboda haka abin da za mu fa'iranta a aikin Khalid a nan shine zai ƙara karfafa cewa amwal qinya to ba wajibi na bar zakka ba duk abin da mutum ya aje dan amfanin kansa ko amfani na yau da gobe na da hali da sauransu to wannan mutum ba zai ba da zakka ba sai dai idan ya juya ya rikide dukiyar nasu ta zama amwal lamiya dukiyar da take hawa yake zuwa yana dan buga ta yana wato yana wato sana a kasuwa sannan kuma akwai magana cewa wannan idan wakafi ne ya yi to menene hukunci akan alwakaf al-maqula al-awqaf al-maqula kan kusan ana iya bada wakafi akan abin da yake tabbataccen waje ne kaman fili kaman gida in tabbatacce ne baya ana iya bada wakafi kuma a abin da yake ana daukar shi daga nan zuwa na shi al-amwal al-maqula kamar su dukiyan kamar su kaza kamar abin hawa da sauransu ce wannan waqafi ne bisa bin lahi ga duk wanda zai yi jihadi dan tsawa kalmar Allah ta'ala to shin ana bada zakka akan wannan wanda za mu zo mu magana akan malamai da malamai suka yi akan wannan to sai lafazin karshe da mazalla ya faɗa cika cewa Abbas amun mazalla ya hana bada zakka sai a wannan lafazi da malam ya kawo sai ce fahiya alayya wa mithluha to dai zakkansa tana kaina da kuma kwatankwacin wannan kansa zan zan ma fitar kamar ya zama wato tunda bai bayar ba ni mazala mazala ce bari ya bada ninkin ba ninkin ta to wannan ruwayan da yazo yake fahiya alayya tana kaina wanda malamai sun tattauna akan ingancin ta wanda ya ruwaito wannan ruwaya sai Ibn Muslim da Sunan Abi Dawud shine Warqa ibn Umar ibn Kulayb al-Yashkuri yake ruwaito daga Abu Zinat Abdullah ibn Zakwan daga Al-A'raj abdurrahman ibn hurmuz daga abu hurairah to sai dai ya san abu da yawa daga cikin abuntatu da suka rawaito wannan riwaya su ba aka suka rawaito ba wasu abuntatu sun rawaito ne hiya alaihi wa mithluha mazala yace zakkan da ibayarwa to zakkan tana kansa kuma kwatan kwace sana kansa shi double ma kenan tamam mazala yake magana za mu zo magana akan abin da mazala yake nufi an taba karban zakka ne na shekara biyu da aka zo kuma kai abbas ya ga motsa ne kace ba za ka bayar ba al abbas na'am imam al-bukhari imam al-bukhari a cikin sahihin sa an duba sahih al-bukhari za ku ga shi ya ya wato kokarin rawana wannan riwaya ta muslim wannan riwaya wannan gabatar riwaya tafiyya alayya yake cewa wai zakkan abba ta dawo kaina yace ba zan shi ba kai faɗa ba ba zan cewa yi zakkan tana kansa ya za a yi yaki ba da zakkan wajibi wa ma'a wa mithluha ma'aha da ma kwatan kwashin tare da ita wato bazala yana ishara zuwa ga zakkan da ya karba shekara biyu baya za mu zo sha mu kanta ruwaya to imam al-bukhari sai wato shi ya kawo nasa ruwaya ta hanyar shu'aib ibn abi hamza al-himsi wanda ke rawaito daga abu zinat abdullahi ibn zakwan daga al-a'raj daga abu huraira shi ya ce hiya alayhi yace a zakan tana kansa ba wa mithluha da kuma da kwatan kwatan zakan ba a kansa wato ninkin ba ninkin na shekara biyu sannan kuma sai imam al-bukhari ke cewa to kuma shu'aib ba shi kadai ya rawaito wannan ruwayan ba akwai abdurrahman ibn abi zinat dan dan abu zinat din shi ma ya ruwaito daga babansa da cewa hiya alaihi wa mithluha kaga an samu mutane biyu sannan kuma yace kuma akwai riwaya munqati'a da muka karanta dazu ta ibn jurayj ibn jurayj abdul aziz abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayj abdullah sana'ani yana fitarwa daga gare shi yana rubuta da isnadi munqati zuwa ga shi wato abu huraira mazalla sai yace hiya alaihi kaga hiya alaihi yazo sai da kuma akwai riwaya ibn ishaq sahib maghazi wa siyar shi ma yana rubuta daga abu zinad inji al-bukhari yace shi ma ya ce hiya alaihi bai ce hiya alayya ba wanda shi shi warqa ibn umar al-ashkuri ya faɗa to kun ga yadda malamai ke bi suna da cewa kuma duk aka da za ka gaba to su ba sa wani san kai game da lambarin addini wani imam bukhari ke magana na abdurrahman ibn abi zinad riwaya tana cikin al-musnad imam ahmad tana cikin kitabul amwal na abu ubaid al-qasim ibn sallam wanda ke riwayatowa ta hanyar dawud ibn amr ad-dabbi daga ibn abi zinad isnadin sahihi ne da haka wannan riwaya ta tabbata riwaya kuma abu muhammad ibn isa sahib al-magazi wasiyar yana cikin sunan dara qutni yana rawaitowa shi ma daga abu zinat sai dai akwai an'ana akwai da ganganta isnadin da shi muhammad ibn isa yayi sai dai ba zai saboda shi mudallisi yana da dan madin gushi ne yana da yin dan gushi na isnadi to amma dai kamar da za ku gani riwayan ta akwai wanda ya mara masa baya sannan kuma ga kuma riwayan abdurrazzaq sanani da ya rawaito daga ibn jurayj dan haka wajen tarjihi lalle riwayan jama'a shi ya kamata a rinjayar riwayar da bukari ya rinjaye ita tafi inganci akan riwayar muslim a sahih maza Allah ya faɗi cewa hiya alayya ne ba ya ce da hiya alayhi ba hiya alayya ba ya ce zakka tana kan abbas ba tana kaina bane saboda ai wani abu ne wani abu ne da dai wajibi idan abbas aka ce ya sallah zai zai ce ce ne yana kansa abu da faɗi wannan maganan ba to kaga zakka ba zakka gwamin sallah ne ba shi wa a ce wato zakka maza Allah ya ce ya ce ma wato ya ce tana kaina ni zan biya masa a gudu da zakati ta dukiya zai iya yi masa wannan saboda saboda wato karrama shi da sauransu to amma kuma tunda da ya yaki ne to dole wato akwai ruwa da ta zo ta bayanin hakikanin abin babu iskali to wannan yafi yafi zama wato al'aula shi sa da tiyuri a cikin al-bahr muhit sajjad yake cewa ardahu al-aqwali indi qawlu man qala innahu alzamu bi tad'ifi sadaqatihi yace magana mafi inganci a maganin malamai shine magana wanda yace manzo Allah ya lazamta mishi ne ya dinka su bi ma shi da ya bai bayar ba sai to ai sai lazanta mishi to ya bayar to yanzu ninki biyu da shekara biyu sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan waya kuma ta fi ta fi zama wato ma'quliya gaskiya ta fi zama tabbas ta fi dacewa da ruhi na shari'a to amma me yasa shi Abbas yake bayarwa Abbas me yasa yake bayarwa shine abin da muka fara faɗa a farkon karatu lokacin lokaci yayi ne lokaci yayi to to insha Allah abin da zai zama kamar matashiyan kafin mu kenan idan muka zo sai mu tattauna akan shi al-Abbas wai shi me yasa yake bada zakka shi ma yana tawili akwai abin da yasa yake bayarwa daga cikin zawilin shi ne abin da muka fara yanzu muka ce shi ya bayar shekara biyu to wanda ya bayar shekara biyu malamai ma suna suna ma yin hujja da wannan wajen cewa mutum na iya bada zakka in advance na shekara biyu in yana jin cewa shi kudin sa zai kai wannan lokacin to shi kenan eh fa bi sai ma zada sai abin da ya karu sai yazo in zai cika cika musamman idan akwai bukata ana cikin halin yunwa fi yawmin zai masa ba misali ko kuma ana cikin bukata ko kuma dalla tana bukatan kuɗi ko za ta tafi jihadi to wanda sai a zo a game kuɗi a sami kuɗi a cikin kai kawo kawo zakanka yi kenan to kaje ba za mu karba shekara na shekara biyu ba wannan ana iya yin haka daga shi manzo Allah yayi haka za mu zo sha da sai mu karanta ruwayar ruwayar akwai magana tattaunawa malamai a kanta amma dai ruwaya ce wacce take ta fi dacewa ta zama ita ce fasarar wannan hadisi insha Allah ta'ala sannan kuma da faɗin mazala cewa amma sha'ata anna amma rajul sinu abihi wannan mai mazala yake magana magana ta ce eh dama abinda ake magana ita ce kallon lawazin da alayya fa a gara ta hakuri ko a cire hakurin in an ce alayya babu hakuri in an ce alaihi kaga da hakuri wai akan wannan haƙurin fa shine ake ta magana cewa a abu wazala ba haka ya faɗa ba shi ga yadda ya faɗa shine bukhari da yazo sai yake cewa a haka dai shu'aib ibn abi hamza ya rawaito haka ibn abi zinad shi ma ya rawaito daga babansa abu zinad haka muhammad ibn saka ya rawaito daga abu zinad haka kuma ibn jurayj ya rawaito da isnadi min qat'i zuwa ga abu zinad dan haka haka dai aka hadace magana haka ya faɗa hiya alaihi haka ya faɗi ta in tafiyawa ita ce shi ne abin da bukari ke magana a cikin sahihin sa'i ko da shi imamul bukari shi galibi ya fi muslim wato yadda yake da dalo tsantsini kwarai da gaske shi ruwaya ko kalma ce wajen akwai iskari a kanta to zai wuya ya kawo maka ita amma imam muslim wani lokaci kan kawo hadisai a wato wanda yake a cikin lafazan galibi shi ma yana kawo saboda zai kawo maka da wanda ake da magana akan da ba a magana sai ya haɗe maka kai kuma wajen ka da ɗalibi sai ka tantance to amma shi ba kadi ba sai ya maka wannan ba shi sai ya tantance maka shi da kansa insha Allah sai mu dakata a nan ina dan bada karatu sai sati na sama kenan sati na gaba kamar da kuka sani shine satin farkon asabar din farkon wata ce abinda muka tarji Allah ya ba mu lada abinda muka kusa Allah ya yafe mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da ya asabar eh sai ta sama can bayan sallah ba insha Allah ta'ala eh inda in an samu kuma canji shikenan sai zan zo mikatun mu Allah yadda shi kuma ranar alhamis mai zuwa kuma kun ga ana ana cikin an shagalta an shagala eh Allah ta'ala ya karbi ba don Allah ta'ala ya nuna mana sallah lafiya Allah ta'ala ya karba mana masu biyan bukatu masu neman biyan bukatun su a musu addu'a Allah ta'ala ya biya musu bukatun su na alkhairi Allah ta'ala ya tunkuɗe musu dukkan sharri akwai daga cikin abokanmu wani wanda yake ba shi da lafiya to kuma ana tattara za a aiki ko ba a yi ba za a aiki ko ba a yi ba to muna je ta masa addu'a Allah ta'ala ya kawo sauki Allah ya kawo sauki Allah ya sa kafara ne in kuma aikin ne ya zama shine abin da ya zama a alatu Allah ya sa an yi a cikin nasara kuma Allah ya bada yadda za a yi Allah ya bada yadda za a yi to to Allah ta'ala ya kawo sauki Allah ta'ala ya kawo sauki Allah ta'ala ya sa kafara ne akwai Alhaji Haruna ba da yake waje masallacin bula muke wa sallah da shi shi ma yana dan bayi da jin daɗi wasan ma injina ko ya dawo to to to shi ma dai ana dai fama dai da jikin da ba daɗi Allah ta'ala ya ba su lafiya duka Allah ya ba su lafiya ko yan uwa su ma da suka bude sabon wajen samun kuɗi su wajen samun kuɗi suka bude to Allah ya kawo Allah ya kawo albarka abin ya kawo ya sa ya yauka dukiyar nasu ya zama za a bada zakka ko in ce a bada zakka da badin bada da ba Allah ta'ala ya bada albarka a dukiyoyin baki da Allah ta'ala ya sa mu sallah lafiya wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh